الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهاك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala cikin hikimarsa ya ƙara haɗa mu a daidai yau yinin asabar 23 ga watan bulhijja shekara ta 1445 wanda ya daidai 29 ga watan 6 2024 a wannan majalisi namu mai albarka da muke karatu cikin umdatul ahkam na al-hafiz al-allama abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi in ba manta ba muna nan a babin juma'a muna nan kuma ƙasa da hadisin salama ibn al-akwa wannan hadisi da salama ya gaya mana wasu ɗaya daga cikin lokuta da manzo Allah yake yin sallan juma'a to kuma ƙarƙashin haka muke yin wata 'yar doguwar dajiya na magana kan wato hukuncin yin sallar juma'a kafin zawali wato yin hukuncin yin sallar juma'a lokacin hantsi ko kafin lokacin sallar azhar insha Allah za mu ci gaba da da inda muka tsaya in ba manta ba idan ba manta ba a mun kawo hadisi ne na na sahabbai guda uku sahal ibn sa'ad as-sa'idi mun kawo hadisi na sa'ad ibn abi waqas mun kawo hadisi na anas ibn malik da suke magana akan cewa sun kasance suna yin suna yin jijjifi su samu ko zuwa wajen sallar juma'a daga na kuma sai su koma gida su yi baccin su na rana baccin su na kailula kuma su yi kalace su karya wannan ba su kada aka rawato daga waɗannan sahabbai ba kusan wannan aiki ya ci gaba aiki ya ci gaba daga bayan sahabbai din ana rawatowa daga Abu Wa'il Shaqiq ibn Salma wannan shi muhadram ne wato ya riske manzo Allah amma dai bai samu ya ganshi ba saboda haka ruwayar sa yana yi ne daga wajen sahabbai shi ba ya wato ya ambata ruwaya da sanadi ingantacce a cikin musnad ibn Abi Shayba kacewa shi ma idan ya yi sallan juma'a yakan koma gida ya kalace kuma ya kailula ana rawaitowa kuma daga suwaid ibn ghafla ana rawaitowa da zaid ibn wahab shi ma yana cewa shi da abdullahi dan mas'ud suka yi sallan juma'a sannan kuma su koma gida su yi kalacen su waɗannan duka muhadramuna ne manya-manyan tabi'ai ne da suke ruwaya wajen manyan sahabbai su ma da su samu dama da su zama sahabban amma ba su zama sahabbai ba saboda ba su gama da manzan Allah ba a to waɗannan akarai da muka karanta da kuma waɗannan hadisai na sa'ad ibn abi waqqas na sa'ad ibn ibn sa'ad as-sa'idi sa'ad ibn sa'ad as-sa'idi da kuma Anas bin Malik akwai sabani ta fuskan fahimtar su Imam Ahmad da Abubakar ibn Abi Shayba da wasu malamai suna ganin waɗannan abin da suke nuni zuwa gare shi shine kai tsaye manzo Allah yayi sallah ne a da kuma waɗannan sahabbai sun yi sallah ne kafin zawali tunda me maganan me kawo kalaci ai sai an yi sallah ne da wuri da sassafe sannan za a koma a ce an karya to me abin da kawo nan magana shine wato sun yi sallah ne da hantsi ba a samu an karya ba daga nan kuma suka koma kuma suka karya a wasu daga cikin jumhur kuma na malamai suka ce a'a wannan hadisi ba yana nuna cewa sallan an yi ta da wuri ne ba abin da yake nuni zuwa gare shine sun jinkirta shi wannan wato kalacen nasu ne da suke saba yi a ranakun da ba ranar juma'a ba suka kuma jinkita wannan baccin su na ranar suka saba yi a ranakun su wanda ba ranar juma'a ba sai suka zama sai da aka yi sallan a farkon lokaci na zawali a bayan rana ta yi zawali sai kuma suka kuma kuma suka yi kala'in wannan bacci nasu suka ci kayan kalacen su to akwai hadisai da imam bukhari ya hujja da su wajen rinjaye da wannan ra'ayin wanda kuma jiya a wata sati ya zo da shi kuma mun faɗi amsoshi da malamai suka bashi akwai amsoshi da malamai suka bashi irin su ibn rajab al-hanbali irin su ibn taymiya da sauransu na tabbatar dai ana sane da abin da muka kawo su to mun kawo akari na biyu shine akari da imamu malik ya ruwato a cikin motsa daga wato amminsa kawunsa nafi ibn abi daga amminsa abu suhail nafi ibn malik daga kuma kakan malikun shine malik ibn abi amir al-asbahi yake cewa kuntu ara dimkisatan li aqil ibn abi talib na kasance ina ganin shi kakan malik ke wannan magana na kasance ina ganin da duma na aqil ibn abi talib yawmal juma'ati ranar juma'a tutrahu ila jidar al-masjid al-gharbi ana shimfida ta a gindin garu na wato yamma na masallaci fa idan gashiyar tsimfisa ta kulla hazin jidari idan wato inuwa na wannan garu din na yamma ya wato baibaye wannan gardumar kharaja umar sai umar ya fito wa salar juma'ata sai sallar juma'a daga na kuma sai malik ibn abi amir al-asbahi shi kakan malik yake cewa thumma narji'u sannan kuma bayan an gama idar da sallah sai mu koma ba'da salatul juma'ati bayan sallar juma'a wadda ƙilu ƙa'ilatar bahai sai mu jami bacci na rana to wannan shi akari shi ma wato jumhur sun yi hujja da shi akan cewa to kaga nan duk yayin da aka ruwato hadisi dan sahal ibn sa'ad as-sa'idi da kuma sa'ad ibn abi waqas da kuma wato anas bin malik to duk wannan ruwayoyi a dauke su akan cewa su ma sai bayan an riga an gama wato sallan juma'a ne na bayan zawali sai kuma su tashi da su kala'in wato baccin su karana kuma su kuma kala'in wato kalacin su da basu yi ba amma shi imamu ibnu hazm al-zahiri akwai ra'ayi da yake gani yana cewa a shi yana ganin ma wannan ma hadisi na da imam malik kawo ma abin da yake nuni zuwa ganin shi na an mai juma'a ne kafin kafin zawali shine cewa hada yujibu anna salata umar radiyallahu anhu kanat qabla qabla zawali qabla zawali yace wannan abin da ke gadarwa shine sallan Umar yayi ta ne kafin zawali da yana dhilla jidali fil ghalibi saboda ita dai wannan inuwa ta wato ta wannan garudin tana wato yammaci fa huwa qabla zawali qabla zawali sai haka zai sanya ka fahimci cewa wannan ayin shi an yi sallan ne kafin zawali fa idza zalat ash-shamsu idan kuma rana ta zawali sara dhillu fil janib sharqi sharqi labud ai inuwa zai kariyo ne ya dawo ya dawo gabas shi shi wato Ali ibn Ahmad ibn Hazm al-Zahiri yadda yake suranta abin yana ganin kamar wato ita wannan duma ana shimfida ta ne a wajen masallaci to kaga a wajen masallaci ne yayin da kuma rana ta daki a garu da ke yamma za a ga wato inuwan garin ne a a yamma in dai rana bata zawali ba to yayin da rana kuma ta yi zawali ta zo ta ƙara dukan shi ta riga ta gota tsakiya to kuma za a ga ya karya ya dawo ya dawo gabas kenan shi ne bina zama zahiri cewa to kaga wannan yana cewa tunda an ce wannan garu na yamma ne ke dukan wannan wannan da duma wannan inuwa din da na yamma ita ce take wato bamba bajan da wannan da duma din kaga yana nuna cewa wato sallan aita ne kafin zawali bata ma koma ma gabas ba balle ma ce zawali ta yi to amma da yawa daga cikin malamai suna ganin wannan fahimta ta shi Ali ibn Ahmad ibn Ahmad ibn Hazm al-Zahiri akwai kuskure a ciki suka ce saboda abinda zai sa wato malamai sa suka ce wato wannan fahimta na ibn hazm akwai kuskure kuskuren da ya shine da ya suranta da duma a waje masallaci kamata ya suranta da duma a cikin masallaci take saboda wato su waɗannan masallata da suke magana cewa suna dubawa suna ganin suna ganin wato inuwan tana ina ne ta bajan da mai wannan da duman ko ba ta bajan da mai ba ai suna cikin masallaci ne to idan da suna tun da aka samu ku suna cikin masallaci to kaga ashe inuwa tana can kuryan wato yamma ne daga masallaci to wannan shine wato abinda malamai suka fara bashi amsa suka ce sannan kuma ai abinda ke nuna haka shine fada shi Malik ibn Abi Amir yake cewa nazarna ila dhilli ila dhilli jidar fa idza fa idza dhilli jidar qad jawaza at-tinfisa sai mu ƙara dubawa mu ga wato ina inuwan wannan shi wannan wato a wannan garu in take sai muga wannan wannan irwa ta riga ta ta wato ketare wannan da duma din to kaga idan muka kaddara cewa a cikin masallaci take ita kuma shi kuma rana ya dan ya dan shigo yana yana dukan wato garu na yamma to kaga idan ya daka farko ba za a rana za a daga gani a akan da duma din to yayin da ya zama har ya wuce ya wuce ya wuce tsakiya to za a ga ba za a ga rana ba tunda dama wannan wannan wato inuwa ya riga ya kare shi wannan garu ya riga ya kare shi don haka wannan ke nuna cewa wato kaga sai bayan an yi zawali ma zawali ma ɗan gota kaɗan sannan aka yi sallah kamar da su imam malik wannan shine hujjar su wannan ganin su imam malik kenan sannan hujja na biyu da malamai ke ke faɗa shine ai masallacin ma arfa yake masallaci a rufe yake aka sa mishi wato waɗannan su azara din na dabi na dabi to ba abin mamaki ba idan a ce dama ana ganin rana yana shiga cikin wannan cikin wannan wato masallaci din sannan banda haka suka ce akwai akwai abin da ke ƙara nuna wannan fassara da malamai suka yi irin su imam malik shine wato su imam malik wannan hadisi na gidansu ne wannan na gidansu ne kuma ammansa ne ke ba da labari da kakansa to kaga fassara da imam malik ya lalle fassara ce wacce za ta ya kamata zama tana da ƙarfi kwarai da gaske a wannan babi sannan kuma akwai hadisi da ya zo a cikin wato musallam na abdurrazak wanda yake rubuta daga ma'amar ibn rashid al-yamani daga ibn shahab az-zuhri daga ubaidullahi ibn abdullahi ibn utba daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yake cewa hajjartu yawmal juma'ati nayi sammako ranar juma'a falamma zarat ash-shamsu da yayin da rana ta zawali kharaja fas'ada al-minbar sai umar ya fito kharaja umar fas'ada al-minbar sai umar ya fito sai ya hamun bari wa akhadha al-mu'adhdhin fi adanihi sai bayan da ya hamu bari shikenan sai mai kira sallah ya kira sallah to kaga anan shi Abdullahi da Abbas ya ma faɗi cewa fazalat illa ya kai bai ambaci da duma ba to amma idan ka hada wannan hadisi da wannan hadisi da akari da da muka faɗa na Malik ibn Abi Amir al-Asbahi za ka ga suna da kama kwarai da gaske kuma kamar malamai suke ganin wannan abin da Umar yake yayi a wannan hadisi na Malik yana wato abin da ya nuna shine wato an yi sallan ne bayan zawali an yi sallan ne bayan zawali ya bayan rana ta riga ta zame daga tsakiya ya zama wato ita wannan inuwa ta inuwa ta gabas ta riga ta duki ta nashi wannan da duma din sai ya zama ba a same ta ba saboda haka ita wannan da duma din abin da yafi inganci a maganar malamai wannan sallar da Umar yayi bayan zawali yayi ta bayan zawali yayi ta to idan aka fahimci cewa to wannan abin an yi shi bayan zawali ne to kaga sai jumhur suka ce to bari tunda an fahimci wannan fahimta din to mu dauki duk hadisin sahal da hadisin sa'ad ibn abi waqas da kuma hadisi na Anas bin Malik da suka cewa muna kalace kuma mu zo mu bacci mu na rana to mu mu fassara su da irin wannan fassara da aka samu na hadisin Malik ibn Abi Amir da yake ruwatowa da abinda aikin Umar ya wakana akai to wannan shine wato shi ne wato su kuma sauran malamai da suke cewa suke ganin halaccin a yi sallah kafin zawali shi ganin ba su yadda ba saboda idan aka ce a wannan abin da kawai ya kamata ya fa'idantar shi ne cewa daga cikin abin da yawa kana aikin sahabbai shi ne wani lokaci sukan ƙi karyawa har sai an yi juma'a juma'a ta bayan zamani daga bayan sai su kala'inta amma baya kora kuma akwai wasu abubuwa kuma da suke yi din musamman bayan ana da sauran hadisai da asarai da ake da su na cewa suna yin sallar juma'a kafin zawali saboda haka ya kamata ya zama da wato mun fitar da abu guda uku ne abu na farko shine in lokacin da suka yi juma'a kafin bayan zawali ne to kaga suna jinkirta kalacen su da kuma da kuma baccin su na rana sai bayan an gama juma'a wurin ɗaya da rabi ko biyu sai su koma gida sai su yi baccin su kuma su kuma su kariya sannan kuma in ranar an yi sa'a kuma an yi sallah kafin zawali ne da hantsi kaga kenan ana gamawa sai su je sai su karya abin su sannan kuma wannan hadisi na Umar shi lokaci na uku shi kaga ma din gurungun ai yayi sallan ne sai da rana ta zawali ba a gaggauce ba rana ta zawali ba wai tana yin zawalin maka ma hadisi Salman bin Akwa shi tana yin zawalin aka aka ce yayi sallah a shi sai da Umar dan bari mata dan gota kadan wato bayan rana ta zawali ya ƙara kaman minti 10 ko 15 sannan ya fito a wannan shine abin da shi Ibn Hajar Ibn Hajar ke cewa yace fa kana umar ta'akhkharu ba'da zawali qalilan yace wannan hadisi yana nuna cewa umar ai yana jinkirta wannan sallan tasa bayan zawali kadan yana dan ƙara bata wata ɗan lokaci tunda ai cewa aka yi inuwa din ba ba a ganin inuwan ta riga ta bajan da me da duma din to in ta bajan da da duma to yana nuna cewa to ran ta riga ta yi zawali ta ne mata dan nuna ma baki daya wannan shine abin da shi fahimta ta ibnu hajar ban sani ba ko an fahimci yanda malamai ke surata abin abinda suke magana ta ga yayin da nan ran shi ne garu din sai suka aka kafe din anan to tun da dama yayin da garana ta fito in ta daki wannan shi garu din ai za ai za a ga wato inon garu ne a gaba saboda haka ita shi automatically wannan nan wurin za a dinga dan ragowar rana to yayin da kuma rana ta zo ta ta gota ta gota tsakiya to yayin da ta daka garu shi kuma garu zai dawo ino shi zai dawo gabas ne to yayin da aka ga lokacin da rana ta zawali ai za ka ga wato dan taki ne ake gani ko kankanin kafi za ka dan taki ne idon bai bayan da me ba to yayin da aka samu idon ya riga ya bayan da wadadduwan baki da to kaga wannan abin da ke nuna maka cewa zawali ta mu nake to shi ibn hajar yake cewa to kaga wannan sallan ba yake a farkon zawali bane kamar yanda hadisi salama ibn akwa yake yake yake kutarwa kaga ai su cewa suke yi ai um wato hadisan da suke nuna cewa da zarar an yi an yi kaza sai a je ai kaza yana nuna an yi sallan da gaggawa kenan inji su Imam Bukhari da sauran malamai to kaga dai wannan asali na Umar yana nuna cewa babu sallan ba da gaggawa aka yi ta ba kaga mun samu mun samu karin lokaci guda daya ga lokacin kafin zawali ga lokacin bayan zawali da gaggawa ga kuma lokacin abbas ta dan nuna amma ba daidai lokacin da za a yi wata ibrahim ba ba daidai lokacin da za a ce an sanya ya ta ba magana sanya yawa wannan magana da yawa daga cikin malamai ba su karɓi wannan hadisi ba kamar yadda bayani ya gabata wancan wancan sati a saboda haka wannan shine abinda abinda malamai ke faɗa suka ce wannan hadisi shi kansa aikin umar yana nuna cewa kaga ma an samu karin lokaci guda daya kowane lokaci ko mutum ya amfani da shi to ya riga ya yi to idan an riga an tabbatar cewa za a iya yin sallar juma'a bayan zawali ta dan gota ma sosai kamar da umar ya yi ko kuma da zaran ta yi zawali ta gota to kuma me yasa kuma za a ce kuma kafin zawali kuma a ce da shi baki daya kaga wannan ya fara ce an taro su ne baki daya sai a aiki da kowanne wannan shi ya fi dacewa amma a ce a amfani da guda biyu kuma da ragon guda daya a bashi to me dalili bayan kuma ana da wato dimbin asarai da suke zo akan wannan babin suke nuna wato cewa magabatan suna yin sallar juma'a kafin zawali da hantsi din wannan shine fasarar shi ma da malamai suka ba da shi sannan daga cikin abinda malamai suke ƙara tattawa kamar shi ibn abdul bar yana ta kokarin cewa waɗannan hadisan ma baki da ba za a yi fa'i da su ba idan muka ce hadisin wannan da muka wani zai fisare da juma'a nan za mu dauke shi akan fassarar wani bangare na hadisan sahal ibn sa'ad sa'idi ko wani bangare na hadisan Anas ko abin da kama da wannan to kuma ai baya hukunta cewa duk sauran hadisan suka zo a babun su kuma ya musu irin wannan fasara idan aka samu fasara guda daya akan wani sahabi guda daya to ragowar kuma sahabban kuma da suka ce kuma ga yanda suke yi kamata ya dauke su a fasara su akan wadannan lokutan guda uku sau da idan ya aka samu sun yi sallan da wuri shikenan kaga ba sai sun je sun ba sai sun je sun ƙara wani kala'in wato kalacen su ko kuma bacci su rana ba za su yi bacci su rana yadda suka saba a rana a sauran rana in kuma wato an riga wannan sallah a wannan lokaci ba a yi ta akan kari ba an yi ta ne bayan zamani kaga wannan shine fasaran da su jumhur suka yi zai zo sannan kuma idan aka yi ta idan aka yi ta wato a in aka yi ta wato ba lokacin da Umar yayi to wannan shi ma yana nuna cewa wato yayin da za su koma suka koma gida za su ƙara yin bala'in wannan bacci da suke yi za kuma su ƙara yin wato karya su karya wanda bai karya bai je karya wannan shine wato fasarar da malamai suka yi kuma kun ga in kun lura walle magana cewa da wannan hadisi kawai a tunkuɗe rashin musahabbancin ko rashin mashru'iyancin yin sallah kafin zawali kaga wannan hadisi ne ba zai zama hujja ba saboda in ya zama hujja ka abu ne to sauran hadisan ba bai zama hujja akan su ba banda wannan sai akari na Uthman ibn Affan shi kuma shi ma jumhur sun kawo suna kokarin su nuna cewa a hujja ce ga mai cewa ana yin sallar juma'a bayan zamani kuma hujja ga mai cewa wato sallar juma'a ko da an yi ta bayan zamani din wasu ba su karya ba to ya kamata a ɗauki wannan fasarar tasu a fasarar cewa an yi ta ne sun yi kala'in sun koma ne daga baya suka kala'in abinsu sai suka kawo wannan akari na shi ma malik ya rawaito wannan akari malik ya rawaito wannan akari jidda daga baya ya rawaito wannan akari da zamu karanta saboda daga ƙarshe akwai abin akwai wani iskali a gaba bari in karanta asarin malik yana rubuta daga amr ibn yahya al-mazini daga abdullahi ibn abi salim cewa uthman bin affan yana yin sallar juma'a a madina sannan kuma sai ya tafi can mulal ya sallar da asar mulal tsakaninsa da madina a kamar da malamai ke faɗa kusan mil ne 18 kusan yanzu in ka duba za ka kusan kilomita 25 kaga kilomita 25 akalla dai in a mutane ba dai za a yi miki miki 25 nake tsammani a tafiya wataƙila ba sani ba wanda suka ɗabi sani suka fi hawa titi da ina jin dai mil 20 kilomita 25 a mota dai wanda yake gudu matsakaici na ja za a yi miki miki 20 wataƙila in kuma a doki ne ka tsaye wakila wata awa ɗaya to Uthman bin Affan kaga yana yin sallar juma'a a Madina sannan kuma sai ya hawa abin hawa ya je can mulan din sai salla na la'asar kuma a mulan ne waya ba ta faɗa ba cewa yana yin wannan sallan a lokaci ne koko a'a sai ta nuna baki dai watakila wato ranar ta riga ta zama a wannan yanayin ya fara rawaya rawaya ya fara ratsa ta ba faɗa ba amma dai an faɗa haka imam malik akwai akwai ƙari a wannan riwayar shi rawin wannan hadisi abdullahi ibn abi salim sai ke cewa wa kunna nusalli jum'ata ma'a uthman muna yin sallar juma'a tare da uthman wa nansari sai mu juya mu idar da sallar wa malil jidari fillu ilu a wato garu kuma ba su da wato inuwa a lokacin da muke idar da sallar wannan shi ma a malamai sun yi saɓani wajen fahimtar wannan asali wannan bangare na hadisin wannan bangare a kusan idan kun bin motsa mu babu ita amma asalin hadisin da na kawo hadisin yana da cikin mawaƙa amma wannan ƙari na hadisin cewa yana cewa wato muna yin sallah tare da Uthman sannan sai mu idar da sallan alhali lokacin da muka idar da sallan ba ma ibuwa baki daya wannan ƙarin babu ita sai a cikin muwatsa na ibnu na Abu Mus'ab Zuhuri da kuma wato muwatsa na Suwayd ibn Sa'id al-Hadathani kusan muwatsan da yawa daga bayan Malik ya daina kusan bada wannan bangare na ƙarin wannan bangare na ƙarin wataƙila Malik ya dan duba ya ga fasaran kamar yana zai zama hujja a kansa wataƙila ya ga hujjan hujjan ba zai zama ya rasa gane yadda zai tawilin wani lokaci ya tawili wani lokaci kuma ka ga tawilin kamar ba zai iya dauka ba bai gama fahimtar hadisin ba sai dai na bada wannan bangare na hadisin amma yana ƙara yana bada bangaren farko bangaren farko shine Usman yana yin sallah a Madina sai kuma ya je Mura da kuma ya da asar to wannan shine bangaren farko in aka duba muwaqqala na al-Laifi da kuma muwaqqala al-Qanabi inji Ibn Abdul Barr kusan a nan suka tsaya kuma sune karshe-karshen wanda suka samu muwaqqa daga Imam Malik amma su abu samu zuhuri da suke farko farko wanda suka samu abu daga imam malik a kusan da suwaid ibn sa'id al-hadatani sun samu wannan ruwaya ibn hazm zahiri shi ma da ya ruwaito ya ruwaito da wannan karin ibn abdul bar shi ma ya ruwaito da wannan karin amma shi imam malik a cikin wannan take hannunmu babu ita to shi malik yadda ke fassara wannan hadisi kaga idan muka ce yanzu malik a uthman yayi sallan juma'a a mukaddara yayi ta da wuri sha biyu da rabi ko daya to da ya tafi tafiya awa daya tafiya awa daya kaga zai iya ko awa daya da rabi zai iya samun asara a kan lokaci to shi na farkon lokaci to shi yanda watakila tafiya zai wuce awa daya don malik shi yana yanda ke fasaran kamar shi yana suranta tsakanin su akwai tazara da yawa a to shi wannan tsari da ake cewa sai mu idan da sallah babu inuwa kaga in aka ce babu inuwa wannan yana cewa rana bata marga ta ta yi zawali ba kenan bata ka ta yi zawali ba sau da aka mai cewa wannan hujjar mu ce na sallar juma'a kafin zawali sun yi hujja da wannan shi kuma mali suke cewa a ba haka fasar take ba mali da ya kawo hadisi yake cewa ba haka fasar take ba wani yana cewa wato shi a Uthman ya yi sallar juma'a ne bayan zawali amma sai ya gaggawa da ya gaggawa kuma sai ya je ya samu juma'a sallar la'asar amma ba a farkon lokaci ba wannan shine shi malik ke haka ke fasarawa ibn azbar kuma ya mara masa baya to amma kaga wani a cikin hadisin babu babu wannan wato wannan taujihi wannan fuskantar da malik da malik fuskantar illa iyaka dai a ce dai kawai saboda shi malik dai a dai dauki ra'ayinsa haka sabanin shi wancan hadisin da duma da ya kawo kaga akwai qara'in akwai alamomi da ke rinjaye da fasarar daya akan daya amma shi wannan canjar sa akai idan ya ce ai wato Uthman yayi sallan ne a farkon lokaci a bayan zawali sannan kuma kaga sai mu dauki wannan hadisi na cewa wannan karin wa malil jidari dhillun wato garin babu kusan garu na lokacin lokacin wato maza Allah kaga masallaci shi muka ce 16 kusan sa'i 16 amma lokacin maza Allah kusan su rabin 16 bakwai ne baya wuce bakwai dakunan su da suke shiga to baya wuce zira'i bakwai a lokacin su sana na guda ibo ka kaga zai ci zai iya haka da hannunsa ya taba to kaga da aka yayin da babu wato wato wannan mai tsawo kusan wato inuwa gini mai tsawo kaga ba za a samu inuwa da wuri ba shi yasa da zarar an idan da sallan ko da ma bayan zawani za ga suna zuwa suna zuwa suna neman ina ne za a samu inuwa mai tsawo za a samu inuwa da farko da wuri tunda kun san ranar Saudiya ba kamar rana ce mai mai kuna kwarai da gaske to wanda suka fasara irin Imam Malik sai suke cewa wa malal jidari hullu abin da ke magana shi ne an yi sallar ne farkon zawali shi kenan sai suka koma suna neman irin inuwa na hadisa salma bin al'akwa suna neman inuwa inda za a samu babban inuwa wanda zai ishe su wasu kuma suka ce a wannan yana magana kwata-kwata ma sallar da aka yi shi da wuri babu inuwa ce baki daya ita hadisin salma bin al'akwa ai an samu cewa lasal da qiqalin hillun nasabillu bihi amma shi nan babu wannan kalina saboda haka zai iya zama ai sallar da farkon lokaci ne zai iya zama kuma ai sallar ne bayan zawali kaga dai da akwai canjar idan muka rinjaye da maganar malik to shi dai wannan shi ma dai mun rinjaye ne kawai saboda malik ya faɗa in kuma muka rinjaye da maganar wancan su ma dai wannan hadisin zai iya dauka saboda kaga hadisin wani canjar sa ka yi zai iya zama hujja ne ga mai cewa usman ya yi sallah ne farkon lokaci wato farkon lokaci da hantsi daga baya tafiya tafiyarsa irin na irin na khalifa tunda akwai wanda za su riga rabo shi ba cikin sauri ba har ya je irin awa biyu watakila sannan ya je sallan juma'a sallan la'asar ɗinsa da farkon lokaci kaga zai iya ɗauka zai kuma iya ɗauka maganar malik yake magana cewa yayin da sallar juma'a bayan zawali sai ya gaggauta dokinsa abin hawansa ya je kuma ya sallar juma'a amma kuma ba a farkon lokaci ya sallar la'asar ba a farkon lokaci ba zai iya ɗauka duk wanda dai kaga idan mai sallar cewa za a sallar juma'a kafin zawali ya yi hujja da shi zai iya ɗauka in kuma in kuma wato aka ɗauki hujja ne imam malik an dai canjar sa yakun doki jin da ai canjar sa yakun doki kaga hujja akan wannan hadisin ya bani ba wanda yake yi wannan hujja da wannan hadisin sai yana da dalili da kayyar da rinjaye da shi to babu wanda yake da rinjaye da shi kuwa kuma abin da zai ƙara nuna cewa shi kashi malik yana da ɗarin ma da hadisin wato hadisin kamar yana ganin yana hujja ne akan sa shine wannan bangare na hadisi zai ruwayar sa sai kawai share abin sa malik na sai dai ruwayar wannan hadisi sai kusan ya koma al'anabi da su allafi ba su rushe wannan bangare ba sai manya-manyan almajiransa na farko shi suke ruwayan wannan hadisi sai kuma almajiransa wanda su galibi ba sun ruwato motsan amma kuma daga baya suka shiga da cikin littattafansu a na ke gani wannan ƙari saboda haka wannan shi ne abinda malamai ke fata shi ibn hazm zahiri da ya kawo wannan shi ma sai yake ganin kamar wannan ma duk hujja ne akan cewa umar ne umar shi ma ya sallar juma'a ne kafin kafin zawali shi haka wato ibn hazm zahiri ke ke fada saboda kan ba waɗannan hadisai sune dai a sune dai ake hujja da su wanda yake muhtamilai ne kamar da muka fada kusan ana sabani wajen fasara hadisin farko shine hadisi na Salma ibn al-Aqwa muka ce abinda mu yafi muka fi karkata zuwa gare shi shine hadisin yana da cewa sun yi sallar juma'a ne bayan zabani wannan hadisin Jabir shi ma sun yi sallar juma'a ne da lokacin sallar azhar hadisin kuwa Sahal ibn Sa'd as-Sa'idi da hadisin Anas bin Malik da hadisin kuma Sa'ad bin Abi Waqqas wannan akwai ihtimali idan mun ce ɗaya wasu daga cikin sun sallar juma'a ne bayan zawali to kuma babu dalilin da zai sa kuma murin jayar da shi duka mu ce ba sallar juma'a duka an yi shi bayan zawali ne bayan ana da ana da in ka ce hadisin ne wato karina da ka samu ka kautar da zakirin hadisin su Sa'ad ibn Sa'ad as-Sa'idi shine hadisin su wannan da duma to kuma aya ka su ma masu cewa hadisan cewa za a yi kafin zawali su ma suna da akarai daga daga muawiya daga abdullahi dan mas'ud suna kuma da akarai daga abubakar da umar da uthman da suke nuna zahiri suke nuna cewa sun yi sallar juma'a kafin zamani to duka kaga akwai wani akarai din to me yasa kuma karin jayi da asali ɗaya kuma akan asali ɗaya wani asalin kuma kaga ya kamata ka tara hadisan ne ka fasara da zai fushe ka ba wai ka dauki wani bangare ɗaya kuma ka bar sauran bangaren baki ɗaya ba saboda haka wannan shine a ƙarshen wato abu da za mu kawo na hadisai da muka ce wannan muhtamilai ne dan za mu shiga hadisai wanda suke kuma ke kuma karare da suke su kuma su wani karare suke wanda da hadisai kaga sai an wasa kolon sana ake gane mai ma'anar su malamai wancan sun faɗa wannan ma'anar wancan sun faɗa wancan ma'ana din sai dai wato zan dan dan a wato dan wato tambihi kaɗan kafin mu shiga sauran hadisan akwai abin da ya kamata a gane wannan cewa da su malik suka yi su abinda suka fi zaɓa shi ne a yi sallar juma'a bayan zawali shin wannan yana nuna cewa su waɗancan hadisan sun kwanne min su ne ba suna ganin hadisan ne wanda ma aka yi kuskure a ciki ba su inganta ba ko ku a su sun yi riko da abin da ya fi ƙarfi ya fi shahara ya fi rinjaye a wajen su ne wannan ya kamata a rika fahimta haka saboda wani lokaci za ka ana magana da waɗanda su suke ganin su yan malikawa ne ko abin da kama da wannan sai ai malik ma ya riga ya kai waɗannan hadisai tun da bai aiki hadisin ba kamar ya kai hadisan bola ne ko kuma ya kai su kwanda shara ya kamata a fahimci haka ba kowace ne malik dan bai aiki da hadisi ba za ka ce shi hadisin ba ne a wajensa ba kowace ake samun haka ba wani lokaci yana iya yin yin aiki da hadisin saboda wataƙila ko bai fahimci fassara hadisin ba ka kamar hadisin wannan mulan din da alama malik bai fahimci fassara hadisin ba ne ko kuma yana tsammanin cewa wani ijtihadi ne daga wajensa bari mu faɗi wasu wasu kara wasu abubuwa da ake samun malik wani lokaci kaga hadisai guda biyu sun sai ya dauki abin da shi ya ya fi jaya ya fi karbi a wajensa wani lokaci ana iya samun malik yana da hadisai guda ana da hadisai guda biyu a babi amma kuma sai yana da aikin mutanen madina idan ya hada da hadisai kaga sun ƙara ƙarfi sadaka ce kuma shi da dan madina ne kuma malami zai bada fatawa zai ya kafa kamata ya bada fatawa mutanen garin su shikenan sai ya ce to ya bada fatawa da fatawa mutanen Madina sai ya zama yayi al-akhdhu bil aqwa yayi riko da abin da yafi karfi karfin hujja a wajensa saboda ga hadisi ya zo da ingantacce sannan kuma ga kuma aikin mutanen Madina yana ƙara karfafan sa mutanen Madina kusan suna da sahabbai da suka tabbata a wannan wannan gari din to kaga idan ya hada ya ƙara karfi ko shakka babu wanda zai fi karfi akan wanda yake hadisi ne ingantacce amma babu wani aikin wasu mutane da irin na Madina da zai karfi shi to sai maliki ce to kaga wannan ya fi karfi akan wancan ba dai yana nuna cewa wancan hadisi bai rauni ne ba wanda ya kamata a rika fahimta haka ba wai dai kowane hadisi ne da malikin bai amfani da shi ba za a rika ganin kamar malik yana ganin hadisin ma ya kai shi bola ne ko bai amfani da shi ba kamar da suke tsammani sannan wani lokaci kuma malik wani lokaci yana iya kin yin aiki da hadisi yayin da ke tsammanin cewa wannan hadisi din shi a tsammaninsa fatawa ce ta wannan sahabi din misali shine lokacin da juma'a da da idi suka haɗu malik yana da hadisi na imamu na Uthman bin Affan cewa yayin da magana sa yake ba ahal awali yake cewa man arada an yajlisa falyajlis faqad abintu lah yace ku ahal awali yau fa rana ce da iri guda biyu suka hadin mana to duk wanda yake son da ya dawo ya sanar juma'a to shikenan amma wanda yake son ya je ya zauna a gida to ya je ya zauna a gida ni na mushi izini ba sai ya zo ba to shi malik da yayin da ya wannan hadisi sai ya rika ganin cewa wannan ra'ayi ne na Uthman har ya aka tambaye shi cewa ni ban ji wani hadisi daga wani Usman ba sai shi kadai saboda haka ni ina ganin wannan fatawa ce tashi ba zai ba na fatawa da ita to kaga wannan shi tsammanin sa shine wannan fatawa ce ta sahabi kamar yadda ana samun lokaci sahabbai su fatawa ai shi kashi imamu shi kashi Uthman bin Affan akwai fitowi da ya rika yi wanda daga baya hadisai suka tabbata cewa wato wannan fatawa ce tashi daga ciki akwai lokacin da ya nemi ya hana ifradi aikin haji ya hana wato tamattu'i da qirani aikin haji yace shi yana ganin saboda a dinga raya daki daki bi alfarma din to kuma ku daga yin ifradi kawai ku daga yin tamattu'i ba kaga idan ka tafi kai haji ka tafi sai ka dawo kai umara kaga shikenan an raya an raya wajen shi ko sai ke ganin ayi ifradi kawai shi kuma Aliyu sai da yaji wannan magana sai ke cewa a kar kai haka saboda ai wannan sunna ce da manzo Allah ya rasu ya bin akanta kaga wannan ai ijtihadin sa ne sahabbai kuma suka saba masa banda wannan kuma akwai akwai lokacin da Imam Uthman bin Affan ya rika ganin cewa shi in aje aje mina amina in kamar da aka sani wanda yake aiki haji ai kasar ake yi raka abi ake yi to amma shi da yake sai rika yarka akuru akan wata tawili nasa Abdullahi dan Musa saba masa to Imam Malik sai watakila yana ganin wannan aka yi na mulal ko abin da kama da wannan irin ire-iren waɗannan ra'ayoyi da da wato sahabbai kan kawo na fitowoyinsu shi kuma sai yake ganin hadisai sun sa ma wannan ko kuma abin da yake riko da shi na wato usul nasa ya sa ma wannan fitawa nasa sai bai dauka ba to ta kila yana da ra'ayi yana da wato wannan hadisi da ke nuna wato halaccin yin sallar juma'a kafin zawali amma kuma sai yake ganin wannan fitawa ce ta wasu daga sahabbai yake ganin shi ba zai aiki da shi ba ba zai bada fitawa da shi ba bari ya aiki da abin da yake tangaranas an rubuta daga manzo Allah cewa shi yana yin yayi juma'a ne bayan zawali musamman ana da hadisai da manzo Allah ya rika yin juma'a bayan zawali watakila haka wannan shi dalilin kin yin aiki da wannan hadisi kaga wannan baya nuna kuma a wannan hadisi bai rauni ne kamar yadda da yawa daga cikin masu bin mazhaba suke suke gani wani lokaci kuma ana iya samun kaga malikin ya ga san hadisi amma bai san fasarar shi ba wani lokaci kuma ana iya zama ya zama shi hadisi ya tare da shi saboda sharɗansa mai tsauri ne malik yana da tsauri a wurin karɓar waya to shi da ba kuma na farko wanda suke rawaito wannan hadisin da ba mutanen garin su bane ba mutanen madina bane wasu tabi'ai ne wanda ba mutanen madina ba aka rawaito daga wasu habban da su ma basu rasu a madina ba in ba abubakar da umar da usman ba ali ba a madina ya rasu ba muawiya ba a madina ya rasu ba abdullahi dan ba a madina suka ya rasu ba shi ba to kuma duk sauran tabi'ai da suke rawaito waɗannan sunnoyi wurin waɗannan sahabban kaga suna wajen madina ne malik ina ne san wannan tunda shi bai tsallaka ba ba dole ya san su ba saboda haka idan aka ce in aka ce malik bai san wannan sunna ba ko kuma bai dauki bai amfani da wannan sunnan bane saboda ɗaya daga cikin dalilan da na faɗa yanzu wannan ba wani abin mamaki bane malikawa ya kamata su kwata da hankalin su ba wani abin mamaki a ce malik bai san wannan sunna ba me ya mamaki a ciki saboda daga baya abin da ya wakana a madina lokacin sa shine su ba sa juma'a sai bayan zamani wannan shine kawai amma ba wai dan yana nuni magana cewa waɗannan hadisai gurbatattu ne kwatan kusa ya kai su bola ba a saboda abin da zaka na dawo magana mai tsawo akan wannan wataƙila ku nan ba za ku ga bayanci lokacin misali ke dandana akan wannan ba a su mutanen can kaduna musamman mutanen zariya su wanda akan wannan misalin an yi rigima mai tsanani akan ta an yi rigima mai tsanani akan yawan rikicin malamanmu da suka samu sabani mal albani zari shi yana ganin zai zai ju kuma da shi ta shafa da shi daga shi sai ɗalibansa yana ganin shi zai juma'a kafin zawali ko bai kira kowa ba wani abu ne kuma lokacin da yake cewa shi zai yi waɗannan abubuwan sai da ya yi tafsir sautu juma'a sai da ya tafsir sautu juma'a ya zo ya ɗauko waɗannan akare ya karanta ya karanta wanda za mu makaranta yanzu da ire da waɗannan da kuma wanda ba za mu makaranta nan gaba ya kuma bada kuma muhula ya bada faraga na kusan adadin na zaman ya kawata uku ko abin da ya kama da wannan inda mai cewa wani abu ya zo ya ce wani abu a zo a bashi amsa wallahi ka ga dukkan malaman nan waɗannan fadin malaman mu ne ba wai duk malaman mu ne aka yi rigiman sai ba wanda ya iya zuwa a lokacin nan ya shigo ce to ni bai da wannan ra'ayin ba balle ya kawo dalili kuma shi ma ce ya ci dalili duk aka gama wannan fa amma sai da aka je aka fara wannan sallar sai suka ce su ba san wannan magana ba to kuma ka'ida ana magana na addini musamman gari irin zariya da zaka ga akwai wato karbe karbe duk kowa da kowa akwai shi akwai yan ahmadiyya daga cikin yarbawa akwai sufaye akwai yan shi'a akwai kuma masu bin tafarki na salafiyuna sau da aka ku da kuje kuka kuka wato shirin kama kanku za ku sunna to me kawo kuma an je a je a kai kara kan wannan matsala aka je aka kara kan wannan matsalar bayan duk sauran mutane gurbatattu ahlul ahwa'i wal bid'ah kun basu suna iya su amma kun je kun kai kara wai dan sai dole sai an hana wannan wannan sunna kuma yayin da kuka zo kuke wannan hukunci hukunci ake yi da ba da adalci ba ko ba da ilimi ba saboda ya kamata lokacin da ake cewa a zuwa yi a ilimance ku zo ku kawo hujjan ko kuma kuma ku ce bari mu kira majalisi a kawo dalili ba shi kenan ba amma ba ya haka ba sai kawai ce muka yi an kai sammaci an ce wajen da wata masakin zarzau Allah ta'ala ji kasa rahama aka je aka kira da tun farko abu ce aka fara yi daga baya kuma hannun bayan albanzar ya dawo wajen gaskiya aka ƙara yin wannan kuma aka ƙara kai shi wannan ƙara duk da haka su kuma a wannan karo din kuma ya je ya halarci wannan abu to daga cikin hujja da ɗaya daga cikin malaman mu na sunna duk da girman su a wajen amma kuma mun fi san gaskiya da su daga cikin hujjar da suke kawowa shine wato hujja na farko a shine wato malik bai yi ba malik bai yi ba bai yi wannan aikin ba ba san me yaushe zari ta fara ta koma ta a zari da yahudi a tashin ba mu san lokacin zari ta koma sai da malikiya zalla ba har yanzu idan ka je ba wanda ba wani malami da ya tashi ba maliki ne a yanzu malikiya zanda a cikin malaman sunna da suka shahara ba sa faɗin wannan magana amma kawai a lokacin suka rike ne suka ce wai ai kaza kaza kaza kaza ne sai kuma suka rawaya da hadisin da wani Abdullahi bin Sidan wanda asali ma shi mal albani ba wa hadisin wannan mutumin ya kawo ba ya kawo hadisi ne wanda zamu zo mu karanta hadisin Abdullahi bin Sidan kuma yanzu yanzu insha Allah inda da sauran lokaci shi ya kawo hadisi ne na na na Muawiya to da sai abu wannan hadisi shi a raunana shi ta ba kawai sai aka yi kawo wani hadisin da ba wannan kawo a wajen kuma kaga ba ba fahimci ma me ake magana kai ba kuma an ji an kai an ji an kai an kai gara daga ciki kuma akwai magana cewa malik malik ya ce shi a wajensa bai halatta a share waje a yi sallar juma'a a titi ba saboda su waɗannan su albanin su a titi suke sallar juma'a su lokacin kuma kuma ta bana ta ɗan rigimu na insecurity da sauransu lokacin boko haram da sauransu kuma a lokacin shi ya daga cikin ma waɗanda suka ma kowa barazana shi shi albani zari a lokacin ya daga cikin wanda suka suke yau masa barazana ya har ya yakan samu wannan labaran ya jinto labaran ya je a aika mu sauran malamai na ahlus sunna da suke garin kasar Najeriya ya gaya musu cewa wane wane a masallacin akwai wani wane wane da suna zuwa masallacin karɗan boko haram sai ka bi a hankali har dai daga baya kuma suka samu dama shi ma kanshi kuma suka suka hana kashi Allah ta'ala ya ji kasar rahama to abin da sai na na kawo wannan saboda kaga maganar a ce a ce wato shi imam malik bai ci ai ba kaga dai arwayan nan dai ma malik shi dai cewa ya kawai shi ya zaba a yi sallar juma'a da hantsi bayan zawali da azhar kuma yin wannan aikin baya lazumta yana raunana wancan ruwaya wataƙila ma ita wannan ruwaya bai santa ba shi dai yana ɗan wasu koyi daga wasu daga cikin tsarikunsa cewa akwai wasu hadisai shi kuma sai bai gamsu da su ba to kuma ma wa ma ya ce wa zai dole shi wannan mutumin da kuka je kuna rigima da shi shi bai taba shirin ta maka shi cewa shi malkiya zai ba ya kamata a fahimci wannan tunda bai shirin ta maka shi ba kuma a daidai garin da ya zama ana barin a haraba gidan sarki akwai mai zagi abu kure da ya bayar zage shi kaza kaza kaza kaza kaza to kuma ya kawo kuma a ce a ce shi dan shi kadai za a za a dan kuma aka ga wannan ba ba zai zama bai zama adalci ba sannan magana da cewa kuma magana cewa Imam Malik bai yadda a share waje ba to kaga ta kanta wannan fatawa Malik shi kadai ya fada a cikin malamai cewa bai halitta a juma'a a inda ba gidan nan waje ba Malik shi kadai ne a cikin a'immatul mazahib ya fada to dan me za ku kawo furare fatawa bayan ku kanku yayin da tun daga farkon yini har zuwa ƙarshen yini ba ku iya yin sallan ku tun daga azhar la asar magriba isha sai kusa amali ku kuma a fitoyin kuma mun shafin to kaga me zai sa kuma dan wani ya sa amali ku ku zama kun tada wani kayan baya wannan bai dace ya zama abin nan ba sannan kuma kamar da muka faɗa da yawa a Zariya wani ne da akwai abubuwa da yawa mutane da yawa amma suna addinin su daidai wani da yadda suke so har ya shi ana ambari sa da abubuwan su har tun muna yara duk yayin da aka ida da sallah a sacin sacin zazzaba suna na inda suke zama za su tashi su yi rashin da'a kuma za su daga murya yana jin su za su yi rashin da'a su yi manganu marasa daɗi wani lokaci ma har shi kashi daga baya mota su mushi rashin kirki amma duk wanda ba a ce za a je wajen su a hana su abubuwan da suke ba ko a ce kaza sai ko a ce kaza sai da ayatul lahi yar fa'i ya zo shine yayi wannan maganin nasu amma kafin nan kaga duk kowa bar shi yana ta abubuwansa Allah ta'ala ya kyauta a saboda haka kaka nan dan adam zai zama wato bakin abin da jahilta duk yayin da zaka yi magana na addini ya zama zaka yi magana ne da ilimi da kuma adalci idan ba haka ba to zaka zama kana magana ne da jahilci da kuma da kuma zalunci saboda haka ya kamata ya zama wannan matsalar yayin da aka zo ana rigima a kanta ya zama wato an gina ta ne akan wato adalci da kuma ilimi in kana da abin da zaka faɗa ka faɗa kai in ba ra'ayi ka bane to shikenan da ba kai ba a ce kake zo kai wannan sallar ba wanda ya ce ya ji ya gani to shi ne kawai yake wannan wannan aiki to kuma zai sa kuma a ji a hada wani rigima ko a ce za a kawo raba kai raba kai din waɗancan musu raba kai ba ba su zaki sabai su raba kai ba wanda kuma ka tagin ta nazariya idan mu kamar da muka sha faɗa su ɗan zariya masu ke wannan shi amma amma dai ka tagin ta nazariya jagora duk haka su yake hana mu a wannan musulmiya akwai da zan je laccawa zan yi ina da lacca ina tsammanin ko ko ne sai ne awa biyu daga baya kuma wani gane sun hana mu abu to duk wannan ba a ce suna suna raba kan jama'a ba suna takura mutane sai kuma a lokacin kuma sai dan kawai a ji ayi wani sallar juma'a wani kun waje wanda ma wani ma bai masa ana yi ba can wani waje ne lungu ake yin shi Allah ta'ala ya kyauta saboda haka wato shi sha'anin addini falajin malaku shar'an qaumi ala ala ta'lim dan kawai akwai wata yar abubuwa tsakani wani wani malam wani malam wani bas akwai yar rashin jituwa wani bai sa kuma dan yayi wani abu da kai bai gamshe ka ba ka ce bari ka je ka rigima ka je ka kara duk ka ji mutun na kai kara to kaga ma na bai ba gaskiya shi da marasa ba gaskiya yake sani ba a matsalar ta zama shakhsiya kawai ta zama personal abu wani abu ne kawai ake san wato a yayin na morewa ko abin da ya kamata wani Allah ta'ala ya kyauta za mu shiga na da lokaci da lokaci ko to insha Allah za mu shiga hadisi na Abdullahi ibn Sidan kai tsaye a mu kuma yi magana akan isnadin wannan hadisi hadisi ne ya tabbata abdurrazzaq as-sanani ya fitar da hadisi daga ma'mar ibn rashid al-yamani abubakar abdullahi ibn abi shayba shi ma ya fitar ta hanyar waki ibn al-jarrah ar-ru'asi dukkan su suna rawaitowa ta hanyar ja'far ibn burqan al-jazari daga thabit ibn al-hajjaj al-kilabi daga abdullahi ibn sidan as-sulami abdullahi ibn sidan as-sulami yake cewa shahidul juma'ata na haji sallar juma'a ma ayyubakar as-siddiq tare ma ayyubakar as-siddiq tare da abubakar as-siddiq fakar khutbatuhu wa salatuhu khutbansa da sallarsa qabla nisfin nahari kafin rabin yini da khutban da sallar an yi an gama kafin rabin yini thumma shahidna ma'a umar sai kuma kana halarta sallar sallar juma'a tare da umar fakar khutbatuhu wa salatuhu ila an aqula intasafa an-nahar sallansa da kuma khutbansa zuwa har in ce dai wato yini yayi rabi ثم شهدنا مع عثمان صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة تعالى عثمان فكان خطبته سل... خطبا سا وصلاته دكما صلى سا إلى أن أقول هذا إنجي زال النهار رات هاي زواجي فما رأيت أحدا عاب على عاب ذلك ولا أنكره abla min sanake cewa ban kuma ga wani mutumi ya aibata haka ba ko ya ce shi bai zama bai san ana yin haka ba kamar yadda muka muka faɗa larabawa suna raba yini kowace sa'a ta yini sha biyu da sunanta farkon yini a suna kiranta wannan ashuruk sannan kuma albuku sannan algudwa sannan albuha sannan alhajira sannan alzahira sannan alrawah sannan al'asif sannan al'ashi sannan alghurub haka suke yi to yanzu yayin da yake cewa ya wato abubakar yayi yayi sallan juma'a kafin rabin yini me ya kafin rabin yini kaga akwai ashuruk na farko sannan kuma akwai albuku sannan kuma akwai algudwa akwai kuma al'abuha akwai kuma alhajira akwai kuma al-zahira waɗannan su ne alhajira da al-zahira su ne rabin yini rana tana tsakiya ba ta zawali ba alhajira shi ne farkon rabin yini din lokacin da rana ta fara farkon tsakiyanta al-zahira kuma lokacin da take wato ƙarshen tsakiyar ta za ta zama ta san ta zame ta zame ta wuce tsakiya to kaga me menene kafin kafin rabin yini shine al-duha hantsi to kaga nan abin da yake magana shine Abubakar Siddiq ya sallar juma'a da hantsi da hudu da sallar baki da a hantsi aka yi ta buhan aka yi ta da hantsi wataƙila an fahimci wannan magana shi kuma wato Umar dan Khattab da hudu da sallan lokacin alhajira lokacin da rana ba ta mai zawali ba tana tsakiya ita ma dai wannan aka kasa ba ta sai na sai Usman shi kuma ya yi ta ne shi wani lokacin rana wata zawali shi Allah bin sarai to ya ga haka kuma bai ga kowa da suna cewa ya aka aka aka aka aka bai gani ba kaga wani aya bi yake ba wannan wannan babu sai dai magana za mu magana kan isnadi ne wannan amma ba ka ba wannan madlulun wannan hadisi a bi yake malik kuma zai san wannan hadisi ba lalle san wannan hadisin saboda wannan shi Abdullahi bin Sinan as-Sulami galibin masu ruwaya a wajensa shi al-Jazariyuna ne wanda suke can wajen Jazairul Furat wajen da Iraki Iraki shine wani yammacin Iraki da kuma gabashi na syria da wani bangare na na kudu maso gabas na na turkiya wannan wanda suke rayuwa a wannan wajen su ne ake kira aljazariyuna to su suke rayuwa daga abu abdullahi bin sa'ad sulami kada kaga shi ba dan madina bane na malik bai san shi bai san shi ba da ake cewa dole malik ya rubuta san wannan hadisi ba lalle ba bari da magana yanzu kan wato wanda suka rubuto wannan hadisi wannan wannan wato ruwaya lokaci yayi sai a sai an magana a shi abdurraka sana'ani yana rawaitowa daga malaminsa ne ma'amar ibn rashid al-yamani ma'amar ibn rashid al-yamani wanda ba wani wanda ke tantamansa fiqatu ne hafidun ne imamun ne shi malami ne babba ba wanda ke tantamansa kamar malik yake matsayinsa ɗaya da malik ma'amar ibn rashid al-yamani dan mutumin ne dan kasan basar kuma ya koma can yaman ya rasu a dukkan hadisansa ba wanda bai rawaito hadisansa ba a cikin dawawi da ake da shi a sittan ko shidan ko taran ko ko ma waye ya rubuta hadisin ma'amar ibn rashid al-yamani in dai ba wai tsaransa bane in dai wanda yazo ne bayan bayan shi a cikin ɗalibin wato abakan ɗalibansa to yana da ruwaya da yake da shi daga ma'amar ibn rashid al-yamani sannan kuma sai shi kuma ibn abi shayba yana rubuta wata hanyar malamin sa waki ibn jarrah waki ibn jarrah ru'asi babban malami ne sima muhammad ya rasu 197 bayan hijira shi ma wannan imam ne ruwaya tana cikin dukkan littattafai na hadisi to duka su biyu suna rawaitowa daga daga wato thabit ibn al-hajjaj al-kilabi al-jazari shi kuma thabit ibn na'am daga ja'far ibn burqan ne suna rawaitowa daga ja'far ibn burqan al-jazari shi ja'far ibn burqan thika ne malamai sun wakkaka shi imamu ahmad ibn ma'in abu dawud ibn hibban duk sun wato wakkaka shi sun ce sai dai hadisin da yake rubuta daga azuhuri ne nan ne kawai ke da rauni amma an ba haka ba ruwayar sa ruwaya ce wato a tabbatacciya banda wannan kaga dai duka wannan ayyukan islami ya tafi duka amintattu ne wannan abdullahi bin sidan tabi'i ne babba tabi'i ne babba wasu al-qushairi a cikin tarihin tarihin raqqa da yayi raqqa wani daga cikin garuruwa ne da suke wajen jaziratul furat wajejen mausul raqqa da sauransu wajejen dai yammacin iraki to akwai malamai suka fito a wannan wajen to shi shi wannan malami abdullahi bin sidan tabi'i ne wanda yake a wannan garin a wannan garin yana wataƙila a nan yana to a nan ma a cikin tarihin da ya bada ya ce a darakan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ma riski rayuwar manzon Allah to ko dai ya zama- ko ba da bai zama sahabi zai zama muhadaram ne musulmi a lokacin manzo Allah ko ya riski lokacin rayuwar manzo Allah kaga wata tabi'i ne babba kuma al-ijli ya wasaqa shi ibn hibban ya wasaqa shi da wanda ke rawaito wannan hadisi din kuma imamu ahmad ya yi hujja da hadisin sa haka imamu ahmad shi ma baya ganin ruwaya da nasa ruwaya ce mai rauni duk da bai da ruwaya da yawa wannan kusan wannan ruwaya ne kadai taɓa ruwaitowa to amma da imamu ahmad ya yi hujja da wannan hadisi nasa imamu bukhari imam bukhari da da yazo yana magana kan wannan rawi abdullah bin siyas yace la yutabu ala hadithihi bal aramahu ma huwa aqwa minhu yake cewa wato yana kamar yana rawaito yana rawaito hadisi da ya rawaito hadisi da ya zama ya kaita da ita ya kaita da hadisin la yutabu ala hadithihi imam bukhari yake wannan maganan kamar yana ƙarin da karbar ruwaya yana ganin kamar wato akwai kuskure ko kuma ya zo da wani abin da ya zama bambaran kwai baki daya sai yake cewa bal aramahu ma huwa aqwa minhu hadisin sa akwai wani hadisin da yake ya fi shi karfi yana da hadisin da suke magana kan mazala ya yi sallar juma'a bayan zawadi sun fi shi karfi haka kuma bukari sai ya kwande min hadisin da wannan rawin baki daya kuma wasu lokacin malamai ibn munbir ibn jauzi az-zahabi ibn adi ibn abdul bar al-qadi iyad sun sun wato su ma sun karanta wannan hadisin saboda suna ganin shi abdullahi bin sunan bai shahur ba mashhur bane ba wai bai shahara da ruwaya ba sau da ana ganin bai kamata ya zama ya kaɗai ta ruwaya da shi kaɗai shi da matan bai shahara ba kuma a ji shi kaɗai kina ta wata ruwaya na cewa abubakar ya yi kaza umar ya yi kaza usman ya yi kaza sai musu asar ruwaya ba suna ganin kamar ya akwai wani tsanani ta fuskanta faru da annakara wato ya zama ya ya bauke kwarai da gaske to wannan amsa a nan da malamai ke basu lokaci ya yi malam mutum ba masha Allah a amsa da malamai ke basu a wannan game da rawar na wannan hadisi suka yi na Abdullahi bin Sidan kamar yadda cikin malaman ma'ana zari ya shi ma da ya ce a cikin wannan ruwaya a cikin wannan ruwaya kai Abdullahi bin Sidan Bukhari ya ce hadisi da da'ifi ne ko abu ne kama da wannan to wannan shi shi ba zai zama Bukhari ya saba ma malamin sa ya saba Imam Ahmad sai aka to malamai sun saba Imam Ahmad ya shi ya hujja da hadisin shi kuma Imam Bukhari ya hujja da hadisin ba kaga sai a je ai ta darasi kenan Allah sai a je a ƙara nemo wata hujja kuma wannan abdullahi bin sidan abu da zai nuna cewa shi din wato amintacce ba sabanin imam bukhari imam bukhari abin da ya faɗa haka shi ba ba wai nan yana da wata hujja na cewa shi mai rauni ne ba sai dan kawai jin cewa da ke wannan hadisin ya zo da wani abu wanda ba shi kadai kamata a ce yana faɗa ba amma kamar ya shi ga shi ba mashahuri bane ba a san shi da daukar ilimi ba kuma ya kace wani babban al'amari to abinda shi wannan rawin fika ne da yawa daga cikin aljatariyuna sun yi ruwaya daga wajensa ja'far ibn burqan yana ruwaya daga wajensa wannan fika ne wanda shi ya roto wannan hadisi ma daga wajensa banda shi akwai thabit ibn al-hajjaj yana ruwaya shi ma daga wajensa shi ma aljatari ar-raqini shi ma wannan dai inda sun rayu ne a inda shi wannan malami yana kamar da wannan shine abinda ibn abi hatim ya faɗa maimun ibn mihran shi ma ar-raqini aljazari ne habib ibn abi marzuq shi ma aljazari ne duk waɗannan 'yan nahiya ne guda ɗaya dukkansu suna ruwaya daga wannan malami kuma duk amintattu ne to abin da yake a wajen malamai malamai muhaddiqu na malaman hadisi shine idan aka samu rawi daga cikin manyan manyan tabi'ai rawi wanda yake taqatama taqadama bihi al-ahd taqadama bihi al-ahd min kibar tabi'i wanda yake daga cikin manyan manyan tabi'ai wanda kuma wato zamani ya zama ya yi kusa kwarai da gaske da zamanin sahabbai da zamanin manzon Allah har ya zama ba a sami lokaci wani an faɗi cewa shi amintacce ne ko ba amintacce ne ba amma aka samu wasu daga cikin manya-manya amintattu sun yi ruwaya daga wajensa to ana karɓan hadisinsa mutukar bai zo da wani baƙon abu ba mutukar ya zo da wani hadisi da ya dace da usul na shari'a to ana karɓa amma ya zo da wani hadisi wanda yake ya yi zama bambaran kwai baki da to ba za a karɓa ba to shi wannan kusa a kan shi da yawa daga cikin malamai suka tafi su kansu al'aimma al-mutaqaddimun akan wannan mazhabi suke tafiya imamu bukhari imamu muslim da yawa suna kawo wasu wasu ruwat a cikin tafansu wanda idan ka je ka ruwa kana da waya wata ga wannan sai ga ba wanda ya wata kashi illa iyaka dai akwai manya manyan magabata suka ruwaya a wajensa galibi ana samun wannan a inda tabi'ai manya kusan lokacin aka fara wankewa da baci ai lokacin tabi'ai manya ba kusan lokacin su ba a fara wannan sosai ba ana yi amma ba a fara ba so bid'a'o'i ba su yawa ba dalilan ƙarya ba su yawa ba suna ku ana ana karɓa wajen kowa amma lokacin da aka fara cewa sai wani an je an an wanke shi ko kuma shi man kakke ne kuma ba kakke bane shi lokacin da wato wanda suka fara zuwa bayan tabi'i su kuma to ana iya samun rawi rawi wanda yake yana fasara lokacin manzon Allah kuma ya yi lokaci lokacin manzon Allah kamar shawara Abdullah bin Sidan amma sai zama wato ya zama ya ya fandare ba saboda baya da ruwaya da yawa ya zama gabata ba su yi magana akan shi da yawa ba to a irin wannan yadda magabata ke yi wajen wakata hadisin sa gani amtace ne ko amtace ba sai a duba a ga waye ke ruwaya a wajensa idan aka samu amtatu suna ruwaya a wajensa to wannan ya nuna cewa malami ne ke da shi din ba kuma mashahuri ne ya shahara saboda haka za a karɓi ruwayarsa mutukar dai bai zo da wani abu ba ko ba an fahimci wannan wannan magana ce da yawa daga cikin malamai ke yi bari in kawo na ce wannan shine mazhabi na imamu a imma baki da su imamu ahmad su imamu bukhari imamu muslim da sauran manyan manyan magabata wannan shine kuma ra'ayi na su abu hatim ar-razi shine ra'ayi na az-zahabi ibnu kathir shine ra'ayi da yawa za ka ga mai karanta littafin albani za a je yana yawan yunana ta wannan ka'ida ka'ida ce mai girman gaske daga cikin abin da hujja akan wannan shine abin da abdurrahman ibn abi hatim ar-razi yake rubutuwa daga babansa a cikin kitabul jahl wat ta'rif ya kulla babi ne yace babu riwayat thiqa an ghayr al-maqul alayhi annaha tuqawwihi wa an al-maqul alayhi annaha la tuqawwihi sai yace babi dake nuna cewa idan wani amintacce ko da guda ɗaya ne ya ruwaya a wani rawi wanda aka jahilci adalansa aka jahilci adalcinsa amma dai an samu ne wannan amintacce na ruwaya daga wajensa to za ta iya karfafa shi wannan amintacce ruwaya daga wajensa kamar imam malik yanzu imam malik galib duk inda duk wani malamin sa da ya ambaci sunansa a cikin muwatta to ana daukan wannan cewa fika ne wajen imam malik kuma ana girma sha'ani wannan malamin inda ya ambaci sunan ya ambaci sunansa bai ce wai ya koyi sunansa ba inda ya ambaci sunan wannan malamin nasa yace ya ruwaya daga wani ne to ba galibi malamai suna karban cewa wannan malamin amtace ne sai yayin da ake da hula cewa ba amtace ne ba wannan hanyoyin na malamai duk wanda yake bin malaman hadisi ya sa akwai wannan to shi sai yake cewa sa'altu abi na tambaye babana shi abdurrahman al-ghazi yake cewa sa'altu abi an riwayat thiqat idan aka samu amintattu suna riwaya an rajulin ghayr thiqa mimma yuqawihi mimma yuqawihi aka samu amintattu mutane suna riwaya daga wani mutumi wani ba amintacce ba wannan riwayan da suke yi daga wannan mutumi zai karfafe shi qala tace idan kana ma'rufan bil da'bi in dai an san shi wannan rawin yana da rauni lam tuqawihi to dan wani abu ta ciyayi ruwaya daga wajensa kamar ka ce malik al-thawri shu'ba sun yi ruwaya daga wajensa amma kuma mai rauni da shi din dama to to wannan ba za ta amfane shi da komai ba wa idza kana majhula amma an kawai an jayyace adalcin sa ne nafa'ahu riwayatu riwayatu thiqa anhu to amtacce in yi ruwaya daga wajensa za ta amfane shi wato za a za a duba ne a gani idan amtaccen dama can an san shi da yana daga cikin masu kidadan amtattu yana ruwaya daga wajensu to sai a ce to wannan tunda malik ya ruwaya daga wannan mutumi ko shuba ya ruwaya daga wannan mutumi kuma an samu wani hadisi da yake karfafan sa to za a karba hadisin sa an fahimci wannan magana to shi anan a wannan amma abin da shi wannan yake magana shi Abu Hatim Razi idan ba a sami abu guda biyu ba wato ba a sami shi da tafarru ba a sami wani abu da yake ta kare ta mu ta yi tsanani kwarai da gaske wani abu ne da yake yawan maimaituwa amma kuma ya kamata ce an samu da yawa an ruwaito amma shi kadai aka je na ruwaitowa kamar a ce a wato ana hawan laushe ana hawan ɗorayi misali hawan ɗorayi ko ana hawan ɗorayi sai na gaisa da sarki a gaban ko a gaban mutane sai aka yi mutum ɗan shi ke faɗi kuma gaban jama'a sai aka yi kuma sarki kawai yana ganin akan abin hawansa yana hawa kawai sai ya awa da kai ne sai sako sai zo ya gaisa da shi sai ya wuce a masa aka ce kuma ba wanda yake amintar da shi kaga wannan kuma za ka karɓi wannan ruwayan ba saboda akwai shirka tafarru kaɗaicuwan ta yi yawa ta yi tsanani yadda ba zai yiwu a karɓa ba da zai amintacce da wai wato labarin gaskiya ne da an samu wani ya rawato da ruwayar shi to wannan shi ma ka a samu wannan sannan kuma ka a sami nakara nakara shi ne a samu wani labari ya yi babbar kwai ko ya sa amma asali na shari'a to in ba haka aka samu to za a karɓi wanda yake amintacce sun ruwaya daga wajensa a wato hadisin zai zama wato karɓaɓɓe banda wannan akwai akwai magana na imamu zahabi imamu zahabi a cikin diwanin du'afa wal matrukin wa khalaqu min al majhulin wa thiqatun fihim lin a shafi na 478 taqiqi hamad ibn muhammad al-ansari az-zahabi sai yake cewa ammal majhuluna idan aka samu rawi majhuli wanda wato ba a tantance amintacce da kuma amintacce ba min ruwati daga cikin marwaita fa in kana rajulun min kibar tabi'ina idan mutumin wannan rawin ya fito ne daga wato manya-manyan tabi'ai aw awsati ko kuma tsakatsakiyar tabi'ai ne ko dai babban tabi'i ne shi wataƙila ma ya zama da manzo Allah ko kuma ko kuma gabda matsala zai kuma ga Allah shi ya musulunta ko kuma matsala kuma ga Allah sannan ya musulunta ya amma ya race Abubakar da Umar da Uthman da Ali wataƙila wannan shine kibarut tabi'ina awsaqum shine wanda kuma shi bai ga waɗannan ba amma dai yana ruwaya daga wasu ƙarin ƙarin sabbin irin su Ibn Umar irin su Abdullah ibn Abbas to shi a za a bige cewa idan fa in kana rasul min kibarut tabi'ina aw awsaqihim احتمل حديثه وتلقي بحسن الظن ان سلم من مخالفه الاصول وارتكت الفاظ idan aka samu wani amintacciyar ruwaya daga wajensa to ana karban hadisinsa sai a karba hadisin a matsayin wato ana kyautata mishi zato saboda a lokaci lokaci ne wanda yake ba a cika yin karya ba ka wannan shi ne a zahabi shi ma shi ya faɗa wannan wannan wannan abu a yaƙuri za mu ɗan wurin karanta wannan a banda shi ba akwai magana da imam alhafiz za a ibnu kathir shi ma ya faɗi magana makamacin wannan ce fa amma al-mubham yace amma rawi wanda yake ba a faɗi sunansa ba alladhi lam yusamma wanda ba a faɗi sunansa ba aw man sumiya ko an faɗi sunansa wala tu'rafu aynuhu amma ba a san shi waye shi ba fa hada mimma la yaqbalu riwayatahu ahadun alimnahu wannan ba a karɓar wayarsa ba mu san wani malami ne ke karɓar wayan wanda ba a san waye shi ba kuma ya rawaito wani wani abu na addini a karɓa ba a karɓa ibnu kathir cewa ba a karɓa walakinahu idza kana fi asr tabi'ina amma idan yana cikin wato zamani na tabi'ai kusan ba za a ce khairul quruni qarni to ya ga cikin tabi'ai wanda manzo Allah ya wanke su da kanshi wal qurun al mashhur lahum bil khair da kuma ya da cikin tsare kuna da manzo Allah ya yi musu shira da cewa su suna da alheri fa innahu yusta'nasu bi riwayatihi to ana ɗebe kewa da riwayarsa wa yusaba'u biha fi mawaqif kuma ana wato amfani da riwayarsa a wasu wajeje wa qad waqa'a fi musnad imam ahmad wa ghayrihi min hadha al-qabil kathir wallahu a'lam malaka cewa imam ahmad a cikin a cikin musnad ɗinsa akwai ire-iren waɗannan riwayoyi da ake samu kaga mutum ba ba a wanke shi ba amma an samu magabata da yawa sun yi riwaya daga wajensa a mutattu imam ahmad sai hujja da irin waɗannan mutane ya kuma sa hadisinsa a cikin musnad ɗinsa da haka ne za ka samu azzahabi da azzahabi da su ibn hajar al-asqalani yayin da shi tarjama wasu daga cikin marwata sai su in suka zo wurin ire iren waɗannan marwata su ce wa da fika ne azzahabi da ibn hajar sun zo ne bayan karnuka da yawa amma in suka je su ce maka wa da fika ne in kuka je karuwa sai gaba wanda ya gabace su wajen wanke wannan rawun da me suka duba shine sun duba sun ga wannan rawun ya rawaito hadisi hadisi kuma suna daidai da abinda sauran amintattu ke rawaitowa sannan kuma akwai amintattu suke ruwaya a wajensa a to wannan ta wannan shine wato ake sai su ce wannan wannan mutumi ruwayarsa ruwaya ce na amintacci kuma shi din amintacce za a karɓi ruwayarsa da yawa za ka samu ibnu kathir ibnu rajab al-hanbali albani a wannan zamani suna hujjar irin wannan hadisai to shi mu dauki wannan rawi namu abdullahi bin sidan abdullahi bin sidan muka ce wato akwai akwai abu manyan malamai guda hudu suke ruwaya daga wajensa akwai ja'far bin burqan ja'far bin burqan abuntacce ne inda ba a zuhuri ba ma muslim ya ruwaya daga wajensa akwai ruwaya sa cikin akwai hadisi sa cikin wato sahih muslim sannan kuma sauran da yawa daga cikin malamin malamai sun fitar da hadisan sa in ba bukhari ba shine kai fitar da hadisan sa ba kuma imam ahmad ibn ma'in sun wasaka shi kaga wannan dalibin wannan abdullahi bin sidan ne banda shi kuma akwai kuma thabit bin al-hajjaj al-kilabi shi ma dai al-raqi al-jazari shi ma wannan mutumi yana ruwaya daga abdullahi bin sa'ad kamar da mizi ya faɗa kamar da kuma abu hatim ya faɗa ibn sa'ad ya wata kashi abu da ya wata kashi kamar yadda ke cikin su'alat na al-ajurri ibn hibban shi ma ya wata kashi kaga musa wata guda biyu na uku kuma akwai maimun bin mihran al-jazari al-raqi shi ma shi ma wannan mutumi kamar yadda shi ibn hibban ya faɗa ce wannan yana ruwaya daga wajensa yana ruwa daga Abdullahi dan Abbas yana ruwa daga Ibn Umar shi ma tabi'i ne kuma yana ruwa daga Abdullahi bin Sidan Imam Ahmad ya wata gashi Al-Ijli Abu Zur'a An-Nasa'i Ibn Hibban sun wata gashi kaga wannan su guda uku sannan kuma fika na hudu shine Habib Ibn Abi Marzuq Ar-Raqi shi ma shi wannan shi ma daga cikin manyan manyan tabi'ai manyan manyan magabata da suke ruwa daga Abba daga Urwa daga Nafi Imam Ahmad ya ce ma arabihi ba'as kuma Abu Dawud ya wata gashi Ibn Hibban ya wata gashi Ibn Shahir ibn khalhun ibn ma'in kuma ce mashhur ne saboda haka mafi karancin abin da zaka ce hadisin shi hadisi ne hasan to abin da sai kawo wannan nake dogon wannan magana Abdullahi bin Sinan duka ya almajanna guda hudu a mutattu a Ja'far bin Barqa bin Burqan shi Thabit ibn Hajjaj al-Raqi sannan kuma Maimun bin Mihran al-Jazari al-Raqi shi ma sannan kuma Habib ibn Abi Marzuq al-Raqi wannan ruwaya mutanen nan guda hudu amintattu yana nuna cewa shi Abdullahi bin Sinan sun sun dauka dauka shamsin malami da kuma yadda ji a wajen su saboda idan ya rawaito hadisi sun ba sa cewa shi makalici ne to musamman kuma wannan hadisin ma yana cewa ne abin da shi da idansa ne ba gani ba wai a ya ce shi ya halarta kuma yana da ɗalibai amintattu da an sa an san su cewa su ɗin amintattu ne kaga wani yana maka cewa hadisin hadisi ne ingantacce ya kamata a inganta hadisansa mutukar dai za a bi kanikanci na hadisi sina'a hadisiya tunda ana da ire-iren wato ruwat irinsa da ake hasana ko sa hadisansu a cikin bukhari da muslim a cikin muwatsa ba kamar za mu zo mu faɗa a cikin motsa akwai hadisai ire-iren waɗannan da yawa duk kuma an faɗa an yadda cewa an jinjina an ce an yi da hadisansu to shi da mai yanzu a zuwa ce ba a jira hadisansa ba in an ce kuma saboda shi ya zo da wani abu ne faɗararre wai ba a taɓa jin ba a ji wani yana faɗin wannan maganan ba to wannan maganan ba haka yake ba saboda ai abin da yake ruwaitowa din an samu wani wani tabi'in da ba shi ba ya ruwaito kuma daga ma'awiya an samu wani tabi'in da ba shi ba ya ruwaito daga abdullahi dan mas'ud an samu ata ibn abi rabah ya ya yi gato daga sahabbai an samu mujahid shi ma ya gato daga sahabbai kaga ashe ma bi bai zo da ra'ayin barakwai ba ya samu wasu mutunta ba to da kaga cewa wato wannan hadisi za a ranna wannan hadisi da Abdullah bin Siyan wannan inda za a bi sina a hadisiya to kwata kwata ba zai tafi ba wata ila an fahimci wannan magana wannan magana insha Allah bai kare ba muna da za mu ci gaba da magana kan wannan hadisi na kuma zo mai magana kan sauran hadisan akwai hadisi na Abdullahi dan Mas'ud akwai hadisi na Ali bin Abi Talib da ilam kawo da lokaci akwai hadisi na Muawiya za mu kawo shi wani insha Allah akwai kuma sauran wasu abubuwa da malamai suka faɗa za mu kawo kan da halaccin yin juma'a kafin zawai lokacin da hantsi zaka in kaga wani na yi wannan sunna ce yake yi abin sa ba wani abu ba wani dalili da yake nuna cewa ba zai yi wannan sunna ba kamar yadda zamu zo mu gani abinda muka tarbi Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته باب إن شاء الله وسلم